إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب في تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق باب da ya zo na bayanin cewa baiwa ce take karkashin bawa shi matarsa kenan mijinta ita baiwa mijinta bawa sai ta zo ita ta samu yanci an yanta ta to kaga ta dara shi kenan da daraja yanzu ta zama ita yashi yana bawa to za a iya ba tana da zabi ko ko lalle sai ta saura karkashin shi tunda matarsa ce tunda ta zama ɗa sai shari'a ta tilasta ta ta zama karkashin shi قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة فأراد مواليها, مواليها أن يشترطوا ولاءها أقول تبي وباوة سنة بريرة نانا عائشة تنا سنة سيتة تأنتاتا sai waɗanda ke mallakar da suka ce eh za mu sayar miki ‘yantata amma da sharadi in ‘yantata walicinta yana karkashin mu muke mallakar walicinta walitakanta ko walicinta فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم sai na na aisha ta faɗa wa manzo Allah ta ce ga bari na zan sai ta yanta ta amma waɗanda ke mallakata sun yi sharaɗi in da sharaɗi in sun sayar min na yanta su ke da wali ta kanta fa qala shay manzo Allah yace ishtariha kisayta ki yanta ta fa innamal wala liman a'taka ishtariha kisayta fa inna mal wala'u liman ataka ai walici na wanda yanta ne ba wanda ya karbi kudin shi sa a jihu ba fashtaratha fa a'taqatha sai na Aisha ta sai ta ta yanta ta matan manzon Allah kuma tana son ta yi aikin alkhairi ta samu lada matan manzon Allah kenan fa tana son ta dauki kudin ta ta yi aikin alkhairi dan ta samu lada to وخيرها من زوجها وكان من حرا يفدا انا كو عبدا نكو وكان عبدا وان النبي صلى الله عليه وسلم تو شيكينا an gama da wannan kenan ta sai ta ta'yanta ta sai aka ba ta zabi kina karkashin mijinki yanzu ke ki zama yashi bawa ne to me kika gani وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فقال من أين هذا an kawo ma manzo Allah nama sai ce daga ina wanda ya fito ina kuma wanda ya fito kila shi aka ce tusaddiqa bihi ala barira ai barira ka ba sadaka wannan nama ai an san manzo Allah da iyalansa ba su cin sadaka sai aka ce ai sadaka aka ba barira to aka nama ne guda ɗaya aka ba ta sadaka yace ita wajen ta sadaka mu ba mu cin sadaka tunda ta mallake shi ya zama mallakarta sai ta ba mu kyauta ya halatta ko bai halatta ba ya halatta saboda an san tambayar ka kai ma ba don Allah kai ba da wata manufa kai kayi ne da wata manufa saboda kai ma kayi ne da wata manufa قال أخبرنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليّ nana aisha Allah ya kara mata da ta ce manzo Allah ya shigo min faqarrabtu ilaihi ta'aman laysa fihi lahmun sai na kawo mishi abinci ba nama ga tuwo ba nama ko faƙala sai manzo Allah ce alam ara lakum qidran mansuba ku ba tukunya na gani akan wuta ba an dora ban ga an dora tukunya ba qultu ya rasulullah shi ne ce ya madamana manzo Allah ya ga an dora tukunya ana ana dafa me nama manzo Allah kuma zai ci abinci lami sai yana so a bashi nama kenan manzo Allah yana so a bashi nama shi yasa kai ma ba hujja bane a cika mata tuminta da tuwo miyan kuka a'a ran da zaka ci nama nan ita ma za ta ci nama ran da eh ran da ba za ta ci ba kai ma baka ci ba kenan babu kenan eh daidai kenan adalci kenan in kana yi makanka haka duk abin da ka tambaya gida ba za baka jawabi mummunan jawabi ba za baka irin jawabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kai koyi da manzon Allah a cikin komai to gidanka duk jawabi za a baka ne irin da ake ba manzon Allah amma an kai son zuciya dole ka ga son zuciya jaza'an wifaqa an fahimta قلت يا رسول الله هذا لحم تصدق به على بريرة شينا na Aisha tace ya manzo Allah wannan nama ne da aka ba barira sadaka fa ahadat lana sai ita kuma ta ba mu kyauta kaga tawadu an ci kenan barira baiwa ce ba a gidan aka kawo ta sadaka sai ita ta ba su kyauta shi suka karba kai za ka iya wannan yaron gida ɗan aike ko ‘yar aike ko menene da menene sai dai menene sai dai in kuɗi ne kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce huwa alaiha sadaka ita a kanta da abin da aka bata sadaka kenan wala na hadiya mu kuma kyauta aka ba mu wa kana an gama da wannan magana wa kana laha zawjun tana da miji falamma utiqat khuyirat da aka yanta ta sai aka bata zabi zaki hakura ki zauna karkashin bawa ko ko kina son a'a tunda kin samu yanci ki tafiyanki ki rabu da shi an ba ta zabi kenan ko tana da zabi kenan ko tana da yanci yanzu tana da yanci tun da yaci قال أخبرنا عبد الرحمن بن الضحاك عن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن بريرة حين أعتقتها عائشة بريرة لو كنت أنا عائشة الله إكارة متى تأنتاتا kana zaujuha abdan mijinta bawa ne eh ba lallai ba ne ba eh ba lallai ba ne kana zaujuha abdan wai me kenan da ya kasance bawa ne watakila ya samu yanci daga baya ihtimali ne ba nasi ba ne فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضها عليه sai manzo Allah yazo yana kwadaita mata ki hakuri ki zauna da shi ai sha'anin kaza kaza kaza kaza kaza ko sai in manzo Allah zai gyara abu abin zai gyaru kuma zai gyaru ba magana za ta gyaru abin faja'alat taqulu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama alaysa li an ufariqahu manzo Allah ya kawo zance ya tsara magana ya tsara magana sai ba ni da yancin in rabu da ita ne ran da yar aiki gidanka ta faɗi ma wannan ai duka za ka yi mata ta faɗa ma haka za ka shaurare ta manzon Allah kenan yake ba rarrashinta yana neman ma abin nan an alfarma yana neman ma shi karshe za mu ji abin da ta ce alaysa li an ufariqa qala bala shi manzon Allah ce kina da yanci qalat faqad faraqtuhu su ce na rabu da shi ma'ana abin da manzon Allah ke son ba ta yi ba kenan ko saboda tana da yanci babu addinin da yake ba da cikakken yanci kamar addinin musulunci tun da aka yi duniya babu mahalukin da ya san hakki da yancin dan adam kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya bayar kuma ya karanta ya ilmantar da haka to amma in musulmai suka zo suna bin son zuciyarsu shi a shafa ma addini shi a duba manzon su ya yayi me yayi me ya karantar ya yi tafiyar da rayuwarsa bari rafa baiwa ce a gidan na na aisha ta sai ta ta yanta ta turwace ce kuma a gidan in gidanku ne ta isa ta ɗaga kanta ma ta isa ba ma kai ba yaron gidan ya magana ta ce a'a balle kai balle uban gidan ai ba ta isa ba to amma gashi manzon Allah ne yake kwadaita mata ki hakuri man ki zauna da shi kaza ka tunda hakkinta ne manzon Allah ba zai mata tilasta ba قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا خالد ابن عبد الله عن خالد يعني الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث مجنت باواني سننش مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته ka ce gani ina kallon shi yana bin bayanta yana rokonta yana kuka yana zubar da hawaye ki hakuri ki zauna da ni tana cewa ba fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil abbas sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ma abbas ya abbas ala ta'jabu min shiddati hubbi mughis barira baka mamaki yanda mughis ke tsananin son barira wa min shiddati bughdi barirati mughisa da kuma tsananin ita kuma ba ta son shi ko kada ko da wasa wa qala laha sai ce law raja'tihi fa innahu abu waladaki me zai hana ki koma mashi ai uban ƴaƴanki ne ba tilas fa in manzo Allah ce ki koma ba ta da zabi to amma shari'a shari'a ake yi ba son zuciya ba ba karfi ba ce ina ma da zaki koma ki koma mishi mana ai uban ƴaƴanki ne ana kwaɗaita mata abubuwan da za a jawo hankalinta faƙalat sai ta ce ya rasulallah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ata amurni umurta na kake yi na koma umurni ka bani ban da zabi kala inna ma ana shafi'u ba umurni na baki ba a'a alfarma nake neman masa ceto nake masa qalat la hajata li fihi da wa ake wannan magana wace ce take manzo Allah wannan magana hakkinta ne ko ba hakkinta bane hakkinta ne shi yasa duk wahal da kanmu muke yi wai a zauna lafiya ko a samu zama lafiya ko a ji daɗi wallahi ƙarya muke makanmu sai an yi adalci kowa an ba shi hakkinsa kujeran da kake zaune kai ɗin nan ka san me hakkinsa rawanin da ka ɗaura ɗin nan ka san me hakkin rawanin ba ka ji daɗi ko ka tara kuɗi ba wallahi kana wahal da kanka ne kana ɓata ma kanka lokaci ne Allah yana kallon ka Allah yana kallon ka wannan rawani da ke kanka ɗin nan aka ɗora ka kai ne kaza kai ne kaza ɗin nan shi ka duba me asalin shi asalin shi daga manzon Allah jihadi aka yi aka tabbatar aka tafi aka tafi har aka zo kusa kusa kusa kusa shehu Usman me suka yi jihadi suka yi aka tabbatar da me shari'ar musulunci in sun wayi gari suka zo wajen zama me suke yi duba ake yi me bukatar mutane wannan ta zo ta zo an kwace min figona an kwace min gidana an mun shekara arba'in muna zaune race course an zo a she a duba wanda ya karba din na haƙƙi sai a to ai ba kida ba haƙƙi shi bane a a sha zazzaro idanu a a matukan muna nan maza a cuci talaka ba ko mu bar kujerar ko kuwa mu kwato haƙƙin talaka wallahi ba abin da ya hada ka da wani da za ka je kana neman kana neman kamun kafa da shi wallahi sai Allah ya nuna ma kowa kan gaskiya kake amma ana bin son zuciya ana bin son zuciya Allah ya ce qulillahumma malikal mulk duk wanda za ka je ka kama kafa da shi ba shine malikal mulki ba tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u lokacin eh watan zuwul mulka mimman tashau kai ke kwacewa kai ke karba kai ke bayarwa Allah shi ke bayarwa sai ka nema a gare shi amma baka adalci jin daɗi kake yi da neman tara duniya da neman tara kuɗi mana duk a jihadin da aka yi din nan kai dan ka zo ka ji daɗi ne kai kadai wannan kujerar da rawanin an yi maka ne dan kai kadai wannan ofis da ka shiga da kai da iyalanka in ƙuri'a ku ce za ka samu shiga wannan wurin da kai da matanka da iyalanka har da danginka yawan ku ya isa baka wannan kujerar sai da talaka suka sha wahala suka gaji suka je suka yi suna Allah Allah in ka zo ka zamo za ka ce ka zamo da ka zo ka zamo shi kuma ka zamo da ka zo ka zamo shi ka zame musu ne fitina sai ka zama musu rikici shi sa ba wanda zai ji daɗin rayuwarsa akan wannan hali da ake ciki na zalunci kar mu yaudari kanmu abinda Allah ke kallo adalci wannan bari na baiwa ce kuma gidan manzo Allah matan manzo Allah ta sai ta ta yanta ta amma tunda tana da yanci manzo Allah ba zai mata dole ba ba zai mata dole ba kuma da shawarar sa aka yanta ta
wai kuma shi ya bada shawara aka yanta ta da bai bada shawara ba ba za a yanta ta ba ba za a saye ta ba balle a yanta ta amma ga mun an ga me yake gudana gidan manzon Allah ga matan ga manzon Allah ga matan shi ga barira baiwa ga mijinta bawa ita ta zo ta samu yanci ya aka yi barira din ne ya samu goyon baya baya da goyon baya da bai samu goyon baya ba aje ana mishi ana neman mishi alfarma ya samu goyon baya amma ba karfi ake hakkinta ne in ba ta yadda ba ba wanda ya isa ya kwace da karfi komin girman rawanin shi komin girman kujerarsa eh duk wannan da kake kana tara ma kanka fitina ne da tashin hankali randa Allah zai zo ya kama ka haka yake ce yawma naftishul batshatal kubra inna muntaqimun haka Allah ya faɗa ba ma lahira ba akan mulkin naka kujerar taka sai Allah ya nuna maka baka isa ba ba dai kwanciyar hankali kake so ba kwanciyar hankali na kan kujerar ne ko kudin da ka tara ko mulki yana wajen Allah ne an fahimta yasa wannan tsarin rayuwa da muke ciki muna wahal da kanmu ne ko barira ta ce la hajata li fiha manzo wake neman alfarmar la hajata li fiha kewace ce barira kewace ce hakki sai ta ce eh ni ba kowa bace hakki na ne eh duk wanda ya tsaya kan hakkin shi sai ya buwaye mutane sai ya ji daɗin rayuwa ke mace ce eh ki san eh ke mace ce kina da daraja yadda Allah ya zaba miki nan shine daidai da za a kwaye duhu za ki ga Allah na gode da kamar da ni mace Allah na gode da kamar da ni namiji Allah na gode Allah madaukin sarki ya sa ga ɗa namiji da zai masa abincin dadi sai ya halicci masa mai irin shi kaman shi ya mace ya mace saboda mai mujanasa a ji daɗin rayuwa da Allah ya kaddara ce kai namiji mace aljana za ka aura ko ke aljani za ki aura ya za a fahimci juna za a ji daɗi wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha in ba mujanasa ba ya za a samu sukuni a ji daɗi a ce kai aljana za ka aura ko ko ke aljani za ki aura ko dabbobi ko menene da bishi aka san mutum da mutum Allah bai adalci ba to sai ki san eh ke ya mace ce sai ka san kai eh kai da namiji ne kuma kana da daraja wajen Allah wala kad karramna bani adama duk kaskanci ka samu kai ka saya Allah ya girma bani adama wala kad karramna bani adama hakkina ne eh a bani hakkina ka rufe ido ba ruwan kowa in ka ga dama ka yafe tasamah ولا تستوفي حقك كله وأبقي فلم يستوفي قد كريم eh mace ce ke mace ya mace ce eh shikenan kyakkyawa ce ki malama ce kina da gata ko baki da gata hakkin ke kike bi ba hakki na bane ba hankali na a ciki me hakki ta je ta karba hakkin sa ne yayi abin da ya ga dama she ki she ki rayu cikin yanci cikin mutunci amma ki tsallake hakkin ki shiga cikin hakkin wani ba za ki taba jin daɗin rayuwa ba ba za ki taba jin daɗin rayuwa ba an fahimta ko da ta tambayi manzo Allah ya manzo Allah umuri yace a inna ma ana shafi da Allah aje ta magana ya manzo Allah umurni kake bada ko yace a inna ma ana shafi'un kadai ni me neman menene alfarma nake neman mashi in kin yadda in kin ga dama ta ce to ba ni da bukatarsa maganar manzo Allah na kasa kasa maganar ta yin ba ni da bukatarsa me in mutum na da haƙƙi dole a kyale shi in ba shi da haƙƙi kuma dole shi ma ya haƙuri an fahimta babun fi takhyir sabi baina abawaihi to an gama ana wannan maganganu kuma shi aka zo ana zaune zaman aure dama wani babban malami da minas salaf in zai daura aure shi ce da haduwa da rabuwa daga Allah suke tun ana zaune lafiya ba za ka ji wata magana ba in ka ji ana ni zan kwace ɗana ni zan rike to magana ta ta rikice ke to ya za a yi ana zaune lafiya an haifi ai to an zo an rabu wa zai rike ɗan قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة سليمان مولى مولى لأهل المدينة قال كنت عند أبي هريرة فجاءته امرأة لا كسجنا ولا أبو هريرة سوى تمجتزو فقالت سيتشي إن زوجي يريد أن يذهب بولدي مجينا نسوي قاتي أنا ودابي وتفدس فقال أبو هريرة سي أبو هريرة كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنا كسنشي إن وجم الله صلى الله عليه وسلم وترانا إذ جاءته امرأة سي وتمجتزو فقالت ستشي إن زوجي يريد أن يذهب بولدي أو بابني mijina na so ya kwace ɗana ya tafi da shi ya kai ƙauyen su ko garin su ko unguwa ko wurin gwaggon shi ko menene ya raba ni da shi dai wa qad nafa'ani wa saqani min bi'r abi ina ba yaro kuma shine je zai dauko min kaza ya debo min ruwa ya min kaza kaza za a raba ni da shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama istahima tasahama to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to sai ku yi qur'a ke da shi wanda qur'a ta fito shi ke shi zai dauki dan Abu Asim ibn Shaq yace au tasahama fajaa zawjuha sai mijin yazo da iko ai kaga namiji ko fa qala man yukhasimni fi waladi aw fi ibni wa zai iya ja da ni a cikin dana a dana ni na haife shi kai kadai ka haife shi ka gani ko man yukhasimni man yukhasimuni fi waladi aw fi ibni waye zai ja da ni akan ɗana ya zo ya ɗauka da me kenan da ƙarfi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gulamu ya kai ɗan yaro haza abuka wa hazihi ummuk wannan ubanka kenan wannan kuma uwarka ce fa khudh bi yadi ayyihima shita ka bi wanda kake so kama hannun duk wanda wanda kake so sai ka bi shi ku tafi waqad na'am waqad qala abu asim fattaba ay fattabi ayyuhuma shita ka bi duk wanda kaga dama cikin su fa akhadha bi yadi ummihi fantalaqat bi yanzu maganar man yukhasimin fi bini kuma ya ba babu ke tunda manzon Allah ya yanke hukunci duk matsala in ta zo wajen manzon Allah an gama da ita ke saboda karfi da jabberanci ko saboda adalci saboda adalci kai ma ka lizinci adalci ka gani to ai to ka ɗebo da yawa kenan kai wannan yaron ya girma in ƙarami ne bai san wanda zai bi ba uwan kuma ta je ta yi wani aure wani ita ina ruwanka da ta je ta yi aure wani wuri ina ruwanka wannan magana ai ba su da alaka ba shi da alaka da wannan magana ke ciki shine in an zo rigima haka wasu suka zo ta ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga ɗana ciki na shine jakarsa kenan wata tara ina abin nan da na haife shi cinyoyi na guda biyu akan da nonuna na tsakanin inda yake ta kai kawo kenan sai da ya zo ya girma mun rabu da uban shi gashi ya zo zai raba ni da shi ai kaga shi da ta tsara magana sai manzo Allah ce anti ahqqu bihi ma lam tankihi ke ce kika fi cancanta da shi matukan baki aure ba to in kin yi wani aure hakkin naki kuma ya tashi kenan in ya tashi ina zai koma eh ba saurin gaggawan ba in aka ce hakkin naki ya sarai kenan to sai ina zai koma ba zance yanzu ba zancen hakki ake ba zancen kuma me wanne ne ina yafi maslaha ga dan to shine shine sai malaman fikihu su shiga ciki shine su za su baje su bincika su gani yanzu yaron shi za a duba maslaharsa ba maslahan uban ko uwar ba ina ne in aka kai shi zai fi mishi maslaha to galibi uwa yayyanta da kanninta mata sun fi damuwa da ƴaƴanta da ɗan uwan uban shi an fahimta to shine sai a duba a gani wannan ɗan ina ne ya fi mishi maslaha in ya je wajen iyayensa waje ne da ba ilimi ba karatu shi shiriri ta sai ban kaza kaza kaza nan kuma akwai ilimi akwai mutunci akwai addini ina ya kamata kai shi to in ya zama da gidan ubannin kuma wajen wasanni ne da kaza kaza kaza kaza ba a damu da addini ba sai gidan uwar su ne suka kula da suke kula da addini suka damu da ilimi ina ya fi cancanta a kai shi yanzu akwai maslahan uban da akwai maslahan uwar da yanzu maslahan wa aka bi yaron aka bi abin da shari'a take cewa babun fi talaqil ama babin da yazo baiwa in an sake ta ko sakin baiwa in an sake ta ya yake hukunci ma'ana za a sake ta kuma ko ba za a sake ta ba in an sake ta ma'ana idda wata uku za ta yi ko jini uku ko tsarki uku ko kuwa biyu tunda baiwa ce an aisha ta hannun da قال أخبرنا أبو, أبو عاصم قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني مظاهر وهو ابن أسلم أنه سمع القاسم ابن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي للأمة تطليقتان وقروءها حيضتان وقال أبو عاصم سمعته من مظاهر mace ita ba shi saki ya kai uku ba haka mata saki biyu ya cika kenan in za ta yi idda kuma sau biyu in ta yi haila biyu shi kenan ya cika ba shi ya kai uku ba saboda ai rabin ɗaya ne ita to kuma abu wannan saki ba shi da rabi haila ba ta da rabi shi aka bar shi biyu an fahimta babun fistibra'il ama babin da ya zo na istibra'in baiwa istibra'i shine neman kubutar mahaifa wannan matan mijinta ko ko wannan baiwar ko wannan da aka yi mata fyaɗe ko wannan kan tun da maniyi ya shiga mahaifarta ka ba za ta yi aure ba shi an tabbatar da cewa maniyi ya shiga ta ɗauki ciki ko maniyi bai shiga ba shi kenan tana lafiya kenan shine istibra'i neman kubutar mahaifa ba idda ba ce ba fa idda shine mai ruwan miji kenan shine yake da daraja har za masa idda amma fasiki wanda ya zina da ta koyi mata fyaɗe ko menene da menene ruwan shi ba su da daraja da za ce za a yi mishi idda ko istibra'i ne har aka ta yi tsarki su ɗaya to an tabbatar da cewa wannan ba ta ɗauki ciki ba ke قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي عن أبي الوداد شريك أو شريك شريك عن أبي سعيد ورفعه أنه قال fi sabaya autas ribatattun yakin autas gazuwar yakin autas da aka ji shi manzon Allah ya ce la tuta uhamilun hatta tada hamlaha bayi ne dai wajen ku yanzu amma duk wacce take da ciki kar a sadu da ita har sai ta haifi dan da ke cikinta wala ghairu zati hamlin hatta tahida haidatan wacce ba ta da ciki kuma ba za a sadu da ita kai da ta zama karkashin ka ta zama baiwanka ta zo cikin rabonka sai ka kyale ta ta yi haila daya to shikenan ta gama kenan wa min kitabil hudud bismillahir rahmanir rahim wa min kitabil hudud mana an shigo cikin hudud haddi kenan al hudud jam'u hadd babu babu rufi alkalamu an salasati an ɗauki alkalami ga barin mutum uku mutane uku in sun yi laifi ba za a kama su da shi ba laifi tsakaninsu da Allah ko amma yin tsakaninsu da ɗan adam ne fa قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ wanda yake bacci ba alkalami a kan shi har sai ya tashi daga bacci shi yasa ko bacci in bacci ya tsawo har lokacin sallah ya fita bashi da laifi da ya tashi manna manna man nasiya salata wa nama na fa waqtuha hina yadhkurha wa al sabiri hatta yahtalima yaro karami kuma ba alkalami a kansa har sai in ya girma ya yi mafarki wa anil majnuni hatta ya aqila mahaukaci kuma sai in ya samu lafiya وقد قال حماد أيضا وأن المعتوه حتى يعقل شيني أن المجنون حتى يعقل كينا كو وإن سوني أبن منظر الله صلى الله عليه وسلم يفعل كينا إيه. باب ما يحل به دم مسلم ما يحل به دم مسلم ميكي حالة جن مسلمين أكشيش قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin jinin musulmi baya halatta a taba shi sai dai in ya shiga cikin wani tsayan abubuwa guda uku bi kufrin ba da imanin in yi ridda hukumin ridda shine me sai a kashe shi au bi zinan ba da ihsanin wanda ya taba yanda ya aure ya je zina kuma sai a jefe shi har mutuwa au yaqtulu nafsan bighairi nafsin fayuqtal ko ya kashe mutum ba tare da wani haƙƙi ba to shi ma sai a kashe shi qisasan an fahimta qala hadathana ya ala qala hadathana al-a'mash an abdullah ibn murra an masruq an abdullah qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر شيء متاني أكو النفس بالنفس يا كشي متنس يا كشي شي والطيب الزاني وندي تبع أوريكم جيزنا والتارك لدينه وندي يرد المفارق للجماعة وأن سوني قداء أكو جنس يا حلتا باب السارق توهب منه السرقة بعد ما سرق mutum ya zai ma sata sai ka kama shi ka kai wajen alkali da za a yi mishi hukunci a yanke hannu suka ce a abin da ya sata na bar mishi kyauta na ba shi kyauta to ya me ke hukunci me ke hukunci kyautar da ka bayar to za mu ji abin da manzo Allah ya faɗa ko an ibn abbas qala كان صفوان بن أمية نائما في المسجد صفوان بن أمية ينا بتشي أمسلاتي مسلاتي النبي فأتاه رجل وهو نائم سيوان متين يزو يترد شينا بتشي فاستل رداءه من تحت رأسه shimfidan da ya din sai ja abin nan karkashin matashin sai sace riga abin da yake rida fatanabbaha bihi sai ya farka falahikahu fa'akazahu sai sheka ya je kama shi ka sace min ka za mu tafi wajen manzon Allah ya kai shi wajen manzon Allah fantalaka bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala sai tafi da shi wajen manzon Allah sai ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuntu na'iman fil masjidi akasance ina bacci a masallaci fa'atani hadha fastalla rida'i min tahti ra'si sai wanda ya zo ya jajja tufata a karkashin a karkashin matashin kaina fala yaqtuhu fa akhadtuhu sai na bi shi na kama shi fa amara bi qat'ihi sai manzo Allah ce ku je ku yanke masa hannunsa fa qala lahu safwan ya rasulullah inna rida'i lam yablugh an yuqta'a fihi hadha yace ya manzo Allah na yafe mishi na bar mishi ai tufata bata na yafe mishi فقال سيمن زعل الله فهل قبل أن تأتيني به ميهنا كيافي مش كافين كزود شي وجن hukunci tunda mas'ala ta zo wajen hukunci kuma ta fita hannunka amma tsakanin kai da shi lokacin zaka yi je ka ko rabu da shi ba ko ba haka bane ba babu ma tuqta'u fihi al-yadu babin da ya zo a kan menene ya isa ya sa a yanke hannun mutum ya sata hala akhbara na sulaiman ibn daud al-hashimi qala anba'ana ibrahim ibn sa'd an az-zuhri an amrata binti abd an aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala dana Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tuqta'ul yadu fi rub'i dinarin fasa'idat in aka mutu ya saci abinda kiman sai kai rub'u dinarin ko sama da haka za iya yanke masa hannu قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبيد الله و... وعبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم manzo Allah ya yanke hannun wani wanda ya saci garkuwa da yake ya kai dirhami uku babu babu ash-shafa'atu fil hududi duna sultani babin da ya zo na bayanin mutum ya yi abin da hukunci hashi a je a ga cewa aiwa ne kaza bari a je a nemi ceto a sarayar da wannan hukunci a kan shi قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن قريشا من أنا عائشة الله إكرامة داتتي قريشاوة أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت وتما تاتي مخزومية تنا درجة أتكم مكة wacce ‘yarwa ne, ‘yarwa ne, an san darajanta da menene komanta, to amma sai ta je ta yi sata. To sai aka ce, manzon Allah zai yanke hannunta ne bayan da za a yi, manzon Allah zai yanke wacce a ce an yanke hannunta, ai mutunci ya zube, ai darajanta ya zube, ga ta kaza, ga ta da kaza, ga ta kaza, a ganta kuma an yanke mata hannu, to ya za a yi. فقالوا من يكلم فيها رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم waye zai iya je ma manzo Allah magana a yafe mata wannan yanke hannu din faqalu shi suka ce may yajtari'u alaihi illa usama bin zaid hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi suka ce ai akwai dan lelen manzo Allah usama bin zaid shine zai iya zuwa yayin manzo Allah magana manzo Allah ya shaurare shi Usama ga abin da ya faru ka san mahzumiya ka san darajarta a cikin garin nan ka san gata nan komai da shi al komai Allah ya bata tana da shi kuma ‘yar gidan kaza kaza kaza ne gashi kuma ta je ta yi sata manzon Allah kuma ba sani ba sabo ne shari'a kawai yaddar Allah kawai shi manzon Allah ke nema ba za ka je ko za ka je ka nemi alfarma tunda kai kana manzon Allah yana sauraren ka yana sai a ɗaga ma kafa kenan fakallamahu usamatu shi usama ya tashi manyan quraishawa sun zo sun nemi alfarma wajen shi sai tashi yace ya rasulullahi kaza kaza fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah nan da nan yace zace atashfa'u fi haddin min hududillah atashfa'u fi haddin min hududillah haddi daga na Allah ka zo ka ce a daga kafa a bar maka kai a yafe a bashi kowa a yi mishi saboda wannan tana da gata a bashi ثم قام sa'an nan sai manzo Allah fi sai tashi fa sai ya kutuba fa qala inna ma halaka allazina qablakum ai kawai abin da ya halakar da al'ummar da suka gabace ku annahum kanu idza saraka fihim ash-sharif taraku in mai daraja mai makami yallaɓai ko su menene da menene yayi sata sai a kyale shi wa idza saraka fihim ad-da'if raunan ne manyan wacin ya saci kaza ko rago ko tunkiya ko menene eh rannan kotu sai ta yanke hukunci aqamu alaihi alhadda wa aimullahi yace na rantse da Allah law anna fatimata binta muhammadin sarakat laqata'at yadaha ba karshen daraja ba kenan wace ce makhzumiya waye iyayenta waye ubanta ita wace ce a kasar makka ta kai fatima ne babu mutarafi bis sariqa babin da yazo mutun yayi itirafi ce eh yayi sata qala akhbarana hajjaj ibn minhal qala hadathana hammad ibn salama ai wannan kisan ta fassara muku rayuwar da ake ciki fa eh ta fassara muku rayuwar da ake ciki قال أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق أن كان قرأ وجمع الله صلى الله عليه وسلم اعترف اعترافا يا يدشي ويا ساتا لم يوجد معه متاع بأسامو أبن ساتا با أما جي يا ساتا فقال سيما الله ما إخالك سرقت izo ce ya manzo Allah na yi sata ba ga komai hannun shi ba manzo ce a ba na tsammanin sata kai kala bala ya ce eh manzo Allah sata mai kala ma ikhaluka sarakta manzo Allah ce ai ba na tsammanin fa sata kai kala bala ya ce ya manzo Allah sata mai kala fazhabu faqta'u yadahu thumma ji'u bihi sai ku je ku yanke hannunsa sannan ku taho da shi faqta'u yadahu thumma ja'u bihi faqala sai suka kawo shi wajen manzo Allah sai manzo Allah ce istaghfirullah wa tub ilayhi ka nemi gafarar Allah ka tuba ka koma gare shi fa qala astaghfirullah wa atubu ilayhi fa qala allahumma tub alayhi allahumma tub alayhi sallallahu alaihi wasallam babu ma la yuqta'u fihi min as-simari babin da yazo na abinda ba a yanke hannu akan shi na na menene ‘ya'yan bishiya. Kala akbarana Yazid bin Harun, kala ambana Yahya uwa bin Sa'idin, anna Muhammad anna Muhammad ibn Yahya ibn Hibban akhbarahu an Rafi ibn Khadij qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa la qat'a fi samarin wala kasarin saboda a lokacin gonakin Madina ba a kewaye su ba ba a katange su ba babu hirzi fili ne ko hanya ce kowa na shiga yana fita to shi sa mutum ya je ga abu yakan tsin kaci ba za a yanke hannun shi ba قال حدثنا ومن قال حدثنا عن حسين بن منصور قال حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان الرجل من قومه الرافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر الثمر يأتي كثر وان أبني ديك يشكين أبن النبينو كمان كسي كينا نشكين نبينو قال أخبرنا إساق قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واس بن حبان عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la qat'a fi samarin wa la kasarin qala hadathana abu nu'aym qala hadathana sufyan an yahya bin sa'id an muhammad bin yahya bin habbana an rafi bin khadij an an-nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu qala akhbarana ishaq qala hadathana jarir والثقفي عن يحيى بن سعيد قال أخبرنا أخبرني محمد بن يحيى ابن هبان ابن هبان الرافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر قال وهو شهم النخل كثر الإجنين شهم النخل والكثر الجمار كينكم قال أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن ابن محمد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي ميمون عن رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في كثر قال أبو محمد القول ما قال أبو أسامة باب يا أخي لوكاتي ياي سورة من تبيو توفيق هنا بني اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم